أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد غوى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم bayan haka yan uwa da suke cikin wannan majmu'a ta darul hadith assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh da izin Allah wannan zai zamanto majalisi na fari game da abin da ya shahi karatun littafin al'usulu as-salasatu wanda bisa ga shawarwari yan uwa kenan insha Allah za mu fara da shi ganin cewa karantar aƙida shine abin da ya komi zamantowa muhimmanci a cikin rayuwa annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam ya karantar da sahabbai abin da ya shahi aƙida kusan shekaru goma sha kafin ya yi hijira ya koma garin madina waɗannan shekaru da aka yi a makka gaba ɗaya gwagwarmaya ce game da abin da ya shahi kira zuwa ga ɗayanta allah subhanahu wa ta'ala a cikin bauta me yasa saboda shine asas shine gimshikin tahiya daga lokacin da aka rasa wannan tauhidin aka rasa ɗayanta allah da aƙida lahiyayya to dukkan aikin da ɗan adam zai aikata ba zai samu gindin zama ba don haka a cikin wannan majmu'a kenan za mu hiba da muhimmanci game da abin da ya shafi karatun al'usulu salasa ko kuma ce karatu na aƙida idan mun kammala shi za mu shiga kitabun tauhidi kai tsaye insha Allah ta'ala sannan kuma kasancewar majmu'a ce wadda akwai ɗaliban ilimi masu ido sosai kenan ba wasa'a za a yi da yawa ba za a yi kokari a ɗauki abu da yawa a cikin ƙanƙanin lokaci da izinin Allah don dai musan dai mun fara abubuwan daga tushen su kenan har mu kai zuwa ga littafin suke manya na abin da ya shafi aƙida fatan mu ubangiji subhanahu wata'ala ya ba mu dacewa kuma ubangiji subhanahu wata'ala ya amfanar da mu da abin da za mu faɗi da wanda za mu saurara sannan kuma Allah maɗaukacin sarki ya arzuta mu da ikhlasi a cikin waɗannan ayyuka kuma Allah maɗaukacin sarki ya sanya wannan al'amari ya zamanto sababi daga cikin sababbar da za su kai mu gidan aljanna bayan bismillah mali yake cewa i'lam ka sani kai dan uwa musulmi rahimakallahu Allah ya maka rahama wanda wannan kuma iya daga cikin ɗabi'ar mutanen kirki su kullum suna fatan alheri ga mutane kaga kai tsaye kai da kake saurare ko kuma kai da kake karanta littafi tuni malam ya maka addu'a annahu yajibu alaina lalle ya wajaba a gare mu mu musulmai ta'allumu arba'i masaila musan wasu mas'aloli guda hudu almas'alatul ula abu na farko da yake wajibi akan dukkan wani mai imani shine al-ilm shine ilimi wani irin ilimi ake nihi yace wa huwa ma'rifatullah shine ilimin sanin Allah wa ma'rifatu nabiyihi da ilimin sanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa ma'rifatu dinil islami bil adilla da ilimin sanin addinin musulunci tare da dalili addinin musulunci bil adillati tare da dalili kenan addini wani abu ne wanda yake ratayuwa zuwa ga dalili ko a qur'ani ko kuma a cikin hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama sai ma ce al mas'alatu sa'id abu na biyu shine al amalu bihi yin aiki da wannan ilimi kenan a tsarin musulunci dukkan mutumin da ya karatu wajibi ne ya aiki da abin da ya karanta ba wani abu ne wanda kawai za ka rika takama cewa kai kana da kaza ka ɗauki shahada kaza ko kuma ka san ilimi kaza a duka ba wannan bane mai muhimmanci al'amalu bihi bayan ka ilimin to kuma wajibi ne kai aiki da shi abu na uku da yake rataye da waɗannan asalisa mali ce adda'watu ilaihi kira zuwa ga wannan abin da ka sani kuma kai aiki da shi wajibi ne akan ka kira mutane zuwa gare shi tare da cewa ba sharaɗi bane misali a ce dole sai malami yayi aiki da abin da yake haɗi tuko in ya kira ku ku za ku saurara idan kuka cewa iya da sako sako a bangaren kaza da bangare kaza wajen aiki to ku taya shi adda Allah ya karfafa mishi shi ma akan ya hada cikin gadangana abin da ya karanta ne zaman to yana aiki shi abu na hudu shine as-sabru alal adha fihi mutum yayi hakuri akan abin da zai gamu da shi na cutarwa wajen yin ilimi wajen aiki da shi wajen kuma barantana kira zuwa ga wannan ilimin dole sai ka samu kalubale an zage ka a haɗi maka magana a hantare ka dukkan wani kaidi za a iya yi maka kamar yadda kowa riga ya sani duk mutumin da ya bada himma akan bangaren da ya shahi aqida to ko a cikin malamai za ka ga cewa ya fi samun matsala malai ce wa dalilu qauluhu ta'ala dalili akan waɗannan maganganun da malam ya gaba daya fadar Allah subhanahu wa ta'ala wal asr Allah yana rantsuwa da lokaci na la'asar ko kace Allah yana rantsuwa da lokaci gaba daya innal insana lafi khusr lalle jinsin dan adam yana cikin asara gaba ɗayan shi sai Allah ya togaciya yace in banda illal ladzina amanu in banda waɗanda suka yi imani wa amilu salihati suka aikata ayyuka nagari kaga wannan shine Allah maza qul al ilm wanda wannan ilimi kuma shine sanin Allah sanin Allah nan kuma shine imani da Allah subhanahu wataala sai yace wa amilu salihat suka yi aiki nagari aiki nagari ina muka same shi a cikin maganar malam ga can da yake cewa al amalu bihi sannan yake cewa tawasau bil haqqi shine ad-da'watu ilayhi wa tawasau bis sabri shine as-sabru ala al-adha fihi kenan suka yi wasici suka ma junan su wasici akan yin hakuri sannan kuma suka wasici junan su akan riko da abin da yake gaskiyan nan a cikin wannan ayoyin malayin hudu waɗannan maganganun da ya guda hudu na al-ilmu wal amalu bihi wa da'watu ilayhi was sabru ala al-adha fihi maliki ta kala shafi'i rahimahullahu ta'ala al-imam shafi'i Allah ya rahama gare shi yake ta law ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi kadarta cewa ubangiji subhanahu wata'ala bai sabkar ba da wata hujja akan halittun shi illa hadhihi sura sai wannan sura kadai malike lakafatuhum da wannan sura ta wadatas musu akan su bauta wa Allah wa qala al-bukhari wa imam al-bukhari yake cewa babul ilmi ya kulla babi su kutum da guda a cikin littafin shi al-jami'us sahih yace babi da ke magana akan al'ilm ilimi qabdal qawli wal amal kahin fada ko kuma aiki kenan wajibi ne a addinin musulunci babu sabi mana ka saba kai gaba la lazim ya zamanto kai ilimin abun ka aikata kuma ka faɗi wannan shine ka'ida galibin damejin da muke ga ana samu a cikin abin da ya shafi addini wanda bai ba ahali bane ga yayi magana da sunan addini sai magana da sunan addini kowa yana ga cewa abin da ya tashi ya ga ana yi a garin su kawai addini ne sai ya saba ya gaba ya yi surutu ya aikata ya yi kaza ya yi kaza idan aka ce bid'a ne ko aka ce a wannan shirka ne sai a tada rikici da shi kenan wajibi ne mutum ya ilimi kafin ya yi magana ko kuma aiki mutum ne ya yi shekara talatin yana aikata bid'a kaza ko kuma yana aikata aiki na shirka kaza kawai rana kai tsaka aka samu wani wanda ya san inda ya san abin da yake ya ce wane abu kazan nan ba daidai ba ne ba saboda dalili kaza da kaza da kaza da kaza to sai ga an shiga rikici da shi wanda wannan shine yasa aka shiga rikici tsakanin ahlus sunna da yan bid'a sun ce kaza su kuma suna ga cewa ai sun jima ana yi ya za a ce duka gaba ɗaya wannan abin ba daidai ba ne ba sai suka ki ajiye hankalinsu hankalinsu ya ki kama abin don haka maliki cewa dalilu qauluhu ta'ala dalili akan wannan maganar da Imam Bukhari ya kulla babi akan ta na al-ilmu qabla al-qawli wal amal fadar Allah subhanahu wata'ala Allah ce fa'alam ka sani da sani Allah ya fara sai ce annahu lalli yanda al'amarin yake la ilaha illallah ba abun bauta ba su ga cancanta sai Allah wastaghfir li dhanbika sannan kuma ka nemi gafaran zunubanka in ka duba wannan aya zaka ga fa bada bil ilmi qabla al-qawli wal amal Allah ya fara ambato ilimi kafin ayi magana akan kafin ayi magana akan abin da ya sha alƙaunu kenan magana na cewa la ilaha illallah wal amalu da abin da ya sha istighfari kenan kafin akai zuwa ga waɗannan ababe aka fara magana akan abin da ya shahi al-ilm sai bayan shi malai ce i'lam ka sani rahimakallahu Allah ya maka rahama annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslima wajibi ne akan dukkan musulmi namiji ko mace ta'allumu salasi hadhihi al-masail ya san waɗannan matsaloli guda uku wal amalu bihinna da yin aiki da su ga suka ma haka yace al'ula na farko annallaha khalaqana lalle Allah ya halicce mu wa razaqana ya arzuta mu aka ce arziki ko ba dole sai kuɗi ba hankali da shi da gani da imani da kaza da kaza wanda duka arziki ne wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha yace wa lam yatrukna hamalan Allah bai bar mu haka nan kara zube ba bal bari dai arsala ilaina rasulan Allah ya aiko da manzanni zuwa gare mu faman ata'ahu dakhala aljanna duk wanda ya da'a ga wannan manzo to mutumin nan tabbas ya shiga aljanna ya kare wa man asahu dakhala an-nar wanda kuma ya saba wa wannan manzo ya shiga wuta wannan kuma akwai hadisin hadisin manzo Allah da yake cewa kullukum tadkhuluna aljannata illa man aba har zuwa karshen hadisi hadisi mashhur sananne a wajen kowa a cikin mu bale ce wa dalil dalili akan wannan magana fadar shi madaukakin sarki inna arsalna Allah ce lalle mu muka aiko ilaikum zuwa gare ku rasular manzo shahidan alaikum mai shaida ne a gare ku game da abin da kuke aikatawa kama arsalna ila fir'auna rasula kamar da muka yi aike zuwa ga fir'auna sha muka aika mashi manzo amma shi da aka aika mai manzo ba su kwashe lahiya ba fa asa fir'aunur rasula sai fir'auna ya saba wa wannan manzon da Allah ya tura mushi Allah ce fa akhaznahu sai muka kama fir'auna akhazan wani irin kamu wabila mai tsanani almas'alat abu na biyu da yake wajibi akan namiji namiji ko mace musulmi ya sani annallaha la yarda an yushraka ma'ahu ahad Allah baya yarda akan a yi shirka da shi haɗa shi da kowa ko ma wane ne fi ibadatihi wajen bauta wa Allah ahadun ka a haɗa shi da kowa la malakun muqarrabun babu wani mala'ika makusancin Allah ne za a ce wannan in aka mishi kama amma Allah ne ko kuma wala nabiyun mursalun ko kuma wani annabi manzo wanda ake ga cewa dan ajin tabarkalla ne shi ma a mushi irin abin da ake yi wa Allah in aka yayi a Allah shi kadai yake tilo shi kadai ake bautawa bautar da za ka yi wa Allah dole ka tsantsantar da ita ka yi ta zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗai. Dalilin malam akan wannan magana faɗar Allah subhanahu wa ta'ala wa annal da lalle wuraren ibada lillahi na Allah ne fala ta du'u ta kar ku kira ma'allahi tare da Allah ahadan kowa yanan duk inda bawa zai bauta wa Allah wajibi ne kira Allah shi kaɗai kare kira Allah kira wani. المسألة الثالثة أبو نأكو مالتي أن من أطاع الرسول دون دي تاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم ووحد الله يتين تألا لا يجوز له تقوم بايا حالة أغريش موالاة من حاد الله ورسوله جبنت كوكما سويا قمتمن دا يفنتري وألا دا منزنشي ولو كان أقرب قريب كودا وأن متمن كي كان أغتشي ومكسنشن مكسنشن كني وكما مكسنشن مكسنشن أوجن الله baya halatta a gare ka mashi da'a komin kusancin da mutum yake da zuwa gare ka in yaki Allah wajibi ne ka shi dalili akan wannan magana Allah subhanahu wataala yake cewa a cikin suratul mujadala aya ta karshe ta 22 Allah ce la tashidu ba za ka samu ba kauman wasu mutane yu'minuna billahi wanda suka yi imani da Allah wal yawmil akhir da ranar karshe ka same su yuwaduna suna jibintan lamarin ko kuma suna soyayya da man hadda Allah wa rasulahu ga wanda ya fandare wa Allah da manzon shi walau kanu aba'ahum ko sun kasance mahaifansu ne uwayensu aw abna'ahum ko diyansu kaga wannan ba wanda ya kai ba wanda ya kai su zuwa ga kusanci da kai mahaifa ko kuma diya to ko su suka ki Allah wajibi ne mutum ya ki su aw ikhwanahum ko kuma ƴan uwansu aw ashiratahum ko kuma famin kama gaba ɗaya ta ki Allah wajibi ne ka kita ulaika kataba fi qulubihimul iman kaga irin masu wannan ɗabi'ar na son Allah da fandarewa duk wanda yake Allah wannan Allah ya zartar da kataba fi qulubihimul iman Allah ya zartar da imani a cikin zukatansu imani ne tabbatacce sabit wa ayyadahum bi ruhin minhu kuma Allah ya karfafe su da wani ruhi daga gare shi yace wa yudkhiluhum jannatin sannan kuma Allah zai sanya su a gobe kiyama aljanna wanda wannan aljannan nan tajiri min taka al'anhar koramu suna gudana a ƙarƙashin waɗannan aljannoni khalidi na fiha za su dawoma a cikin radiyallahu anhum wa radu anhu Allah ya yarda da su suma sun yarda da Allah ula'ika irin waɗannan mutane hizbullahi su ne ƴan rundunar Allah ala ku saurara inna hizballahi lalle ƴan rundunar Allah humul muflihuna su ne masu cin nasara malice ilam ka sani arshadakallahu Allah shirye da kai li da'atihi ga yi mishi da'a أن الحنفية أبن لك تشو الحنفية دا كان الله كي وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء الحنفية يتي ملة إبراهيم يتي تفرق النبي إبراهيم ما تشو حنفية أن تعبد الله كبوتا والله مخلصا كان من سنسن تدى له الدين كان من سنسن تدى الدين زواج الله سبحانه وتعالى وبذلك أمر الله جميع الناس da haka ne Allah ya umarci dukkan mutane wa khalaqahum laha kuma Allah ya halice su don su yi haka Allah yake cewa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ban halicci dan adam da aljani ba sai dan su dayanta ni a cikin bauta sai dan su yi mini bauta wa ma'ana ya'buduni yuwahhiduni ma'anar su su bauta mini shine su dayanta ni a cikin bauta malai ce wa a'zamu ma amara Allah bihi tauhid mafi girman abinda Allah yayi umarni akan ai shine tauhidi da yake cewa tauhid ya ce huwa ifradullahi bil ibada ɗayanta Allah kaɗaita shi a cikin ibada wa a'zamu ma naha anhu shirk mafi girman abin da Allah ya hani akai shine shirka me shirka shi kuma yace da'awatu ghairihi ma'ahu kiran wani Allah tare da Allah dalili akan wannan maganganu guda biyu Allah ce wa abudullah ku bauta wa Allah kaga kenan a'zamu ma amara Allah bihi sannan kuma wala tushriku bihi shay'a kar ku hada shi da kowa wannan shi kuma a'zamu ma naha anhu mala yace fa idza qila laka idan aka ce maka mal usulu thalathatu miye usul gimshikai asaloli guda uku allati yajibu wanda yake wajibi alal insani akan dan adam ma'rifatuha ya santa fa qul ka fada ma'rifatul abdi rabbahu shine bawa ya san ubangiji shine asali na fari wa dinahu bawa ya san addinin shi wa nabiyahu muhammadan sallallahu alaihi wasallama sannan da annabin shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan sune al-usulu salasa wanda kuma sune asalin littafin sanin allah sanin addini sanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam insha Allah wannan ya kamata mu dakata a cikin darasi na fari kenan sai mun haɗu a darasi na na biyu wanda malam zai fara yi mana magana da al-aslul awwal wanda shine ma'rifatul rabb sanin Allah subhanahu wa ta'ala Allah mana jagoranci Allah amfanar da mu da abin da muka saurara